سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna laraba 20 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 1446 wanda ya dace da 23 ga watan goma 2024 Allah mana muwafaka ‘yan uwa kamar yadda aka saba wannan shiri na tambayoyi kai tsaye ne daga nan gidan adin jihar da magaram wanda yake da tambaya zai iya kira a lambobi kamar haka imma lamba ta radiyon jiha mai lamba 89 86 93 61 kenan 89 86 93 61 radin jiha kenan sai lambobi na wanda za a kira a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 wannan sunan lambobi da za a samu insha Allahu a cikin lokacin da muke da shi insha Allah illa kamar da muka bayani akwai labaru na ƙarshe kuma akwai huduba kan tauhidi da ake sawa za mu tsaya dai kusan cewa ƙarhe shidda ba sha bakwai insha Allah za mu tsaye da insha Allah Allah mu yanda mu kira yana kira kenan kai tsaye a yanzu a lambobin da aka bada imma taradin jiha imma tawan kinadin jiha ce mai tamanin da tara tamanin da shidda tis'in da uku sittin da ɗaya ta wajena kuma ita ce tis'in da shidda tis'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu Allah mana mawafaka. ‘Yan uwa kamar da yadda muka saba gabatar da nasiha kayan yanwa masu kira su yi kira babban abu da yanwa fata da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka kunce ya mana dace da tabbata kan hanyar shi da ibada wanda aka halice mu don ita yin wannan ibada akan ilimi ba akan jahilci ba wanda wajibi ne idan ana son samun ibada kyakkyawa da karatu tabbas assalamu alaikum Na'am.
Daga wata malamun da.
Lafiya lawa alhamdulillah.
Na da tambaya.
Kai bismin da Allah sana sani.
Ya hukuncin kaman imam kuna sallah.
Eh.
Kaman fatiya ta zo kaman sura ne a mutirar ba ta zawa ne ne hukuncin ana.
Me bai zawa?
Kaman sura.
Eh.
Ba an ka ɗauki cikin surori sai ka samu wasu ayoyi ne ba su zawa haka na harfan su ba haka su zawa ba.
To Fatiha wa. A Fatiha. Ko sura kaɗai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na'am.
Alaikum makalla barka ne.
Na'am bismillah kuna lafiya ko?
Ana ya alo daga yin burki ne.
To bismillah.
Muna tambaya biyu. Tambaya ta ɗaya ita ce zaman da mata ke yi cikin gida da muke tambaya da zamna daga su sai zani sai wata riga mai doguwa mai gajeren hannu. shi muke tambaya akan hukuncin su sannan tambaya ta biyu kuma har yanzu dai daga mata waɗanda ke barin kansu buɗe a cikin gida haka nan kawai saboda suna zaune cikin gida assalamu alaikum to dukkan dukkan tambaya wa alaikum dukkan tambaya guda ce assalamu alaikum wa rahmatullah to shikenan duk wannan tambaya guda ce ai zama da adiko ko riga ko kaza muna fata da yan uwa masu kira kenan za su kokarin kawo da rediyo a lokacin kira assalamu alaikum na'am kenan masu kira za su yi kokarin kawo da rediyo a lokacin kira don a ji abin da mutum ke faɗa in ka ce za ka ji magana a rediyo kuma kana kana waya to ba a jin abin da kake faɗi da ke muna fatar kenan za a kira lambobin da aka bada kuma a yi kokarin kawo da rediyo a lokacin kira ka ji bayaninka a cikin wayarka in kana waya eh Allah taimake mu assalamu alaikum Wa alaikum salam mala.
na'am Ina da tambaya.
daga ina
Tambaya ce rike daga nan da magana.
to bismillah
Kamar ni ban na iya sallah ne a tsaye a zamna nake.
eh Kuma yanzu ina alwala kamar da daddare. Ina iya shin wadatacci na a saman bargon da nake kwance in yi sallah ko ko dole ne na gusa daga can na koma wani.
duke iya sallah a zamani kuma sai an hamata la ko kuwa A'a, kamar bargo ne nake shin wada kuma ina iya dole tattun babba ne a saman bargo in yi kalli gaba in yi sallah.
to na gane eh ya kama radio eh shi dai kenan a kamar dai da muke bayani mai neman ibada kyakkyawa karɓaɓɓa lazim ya yi ta akan sani akan yadda aka karantar da shi wannan shine abin da ake nema hatta da ba da dama na tambaya akan addini saboda fatar mabautata mu Allah cikin kyakkyawan hali ne bautar Allah akan yadda Allah yake so yadda manzon shi sallama ya dora mu akan shi Allah mana muwafiq akan haka mai tambaya akan maganar limami yana limanci baya kawo harfa na sura ko fatiha dan wa takaice magana ta limanci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin babban sharɗin limanci abinda manzon Allah dora mu akan shi ya ce falli umukum aqrakum li kitabillah Korkon sharadin limanci wanda yake kusanin karatun Qur'ani shi kamata a sa limanci kenan akan haka bai yiwa a sa limamin da bai iya karatu ba ko yana karatu da ya ga dama misali da irin kasan amma a ce warshi ce irin gairin magarubi wala ralina kasan dai wannan ba wata warshi bace ba kun da haka aka saba an tsaya an tsaya a koya ne ba magana ya magarubi ko da rali na amma da dadara duk wannan dai misali ne na kawo na kurakure wanda wajibi a gyara su in ana son kyakkyawar sallah to duk wanda bai karatu ba kenan ba sa shi limanci to amma akwai abin da ake cewa da babu gwanda ba dadi in har a garin ko a wurin babu kowa ya wannan mai karatu da rabi rabi da kuskure to wannan bai sa a fasa sallah kuma bai sa a ce kowa ya sallar shi haka nan za a yi sallah za a yi haka nan eh, gwalgwadon a samu amma wajibi ne ku nemi wani wanda ya iya kayan ku samu za ku iya sallah da wannan limami mai kurakure kayan a samu wanda bai kurakure amma dai ba a barin sallah don ina kurakure a sallah amma dai sallah in dai ba fatiha ne ba babu sallah ka kenan wajibi ku ku nemi waye limamin ku tabbas assalamu alaikum Ado muna laya.
lafiya alhamdulillah Amma da yana da tambaya.
na'am
In duk nan mutum ya yi barci.
kana ga radio ko
A eh, da kana daga ina ne kai
ni ina nan ni makiyayi ne daga nan wajen gari sarki.
ina ne gidan sarki cikin jihar da magaran Gari eh, to bismillah ina jin muke kamar mutum ya yi barci kuma sai ya yi mafarki kamar mafarkin haka iskuna har mutum mani ya huto mishi. Yana iya sai in ya yi wanka sallah ko.
to kamar ba kana kana jira kamar radio kaji insha Allah
A to.
eh kamar radio kaji insha Allah kamar radio kaji insha Allah to sai muna magana ta hemi tambaya akan magana mata a cikin gida ina gana na ingurti ne tambaya guda ce raba ta gida biyu mas'alar dai mace a cikin gida ta sa ƙananan kaya ko yawo ba a jiku ɗan uwa gida iri-iri ne idan gida ne wanda mace daga ita sai mijinta ko ko sai 'ya'yanta babu wani wanda yake ajinabi wanda ba ɗanta ba misali gidan ko ya shigowa wani ɗan unguwa wani abokan miji wani ɗan uwan miji ko ya shigowa a wannan ne ba- ba- bai bai halitta ta zamana a cikin gida damtsanta a hili ƙwabrinta a hili bale magana kai ko a ko a buɗe to amma in ya zamanto mace gidan wannan daga ta mijinta ko ɗiyanta ne ko jikokinta shari'a ba ta ɗora mata ba waje ba ce mata wuri ya kai ko rihe kwabri rihe kaza a'a dan so da akan ba mata wahala da wata kisa mara inganci cewa mace ta bude kanta a dikonta a gida ana tsina mata albarka in dai wannan gida gidanta ne babu kowa sai mijinta ko ɗiyanta babu wanda ka maka nassin da annabi ya sa sallama amma musa cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallama ya suko domin ba da diya a duniya take shugaban shugaban matan aljanna kamar fatima ko fatima radiyallahu anha manzo Allah ya isko ta a cikin gidanta da shi da ita da shi da wani bawa da ya bata suka zo sutarta ba ta cikin sutura tana matsa matsayi tare kanta an tare kanta kwabrin sai wudu tare kwabrin ka sai wudu tana matsa matsayi yace kake makan ki hala Fatima babanki ne da bawanki kaga anan nan zai karantar da ita cewa matuƙa wanda yake tare da ita muharramanta ne ba abin da zai ta da kanta ba wani lahi da ta yi dan wanda yawa ne yakan kawo matsala ga cikin al'umma mata mutum zai ga ya fito waje iya kallon mata yan duniya sun kona kai sun sa abin da bai dace ba ma yan duniya ne iya sha'awa sun gyara kai sauransu matarka a gida an hana ta buɗe ma kai an ce kutsinin mala'iku ba ta gyara kai kai a kumshe cikin adiko ba gyara sai cikin duhu wannan da abin na al'ada ba musulunci gashi ba gaskiyar magana ba abin da zai hana mace ta gyara kanta a cikin gida in dai diyanta ne ko mijinta ne su kalla babu layi ko ɗaya haka kuma in maka ɗauka fiƙi ta malakiya ka ɗauki gantar fiƙi ta malakiya ko a fiƙin malakiya akwai al'auran mace da ɗa akwai al'auran mace da ajinabi hawa hawa ce al'aura amma a taƙaice mace in dai ɗiyanta ne ko muharramanta daga damtsanta wuyanta kanta da sun kalla ba lahi bane kwabranta shiguna miji da shiguna miji bai da iyaka ba abin da bai kallo a cikin mace kenan cewa a cikin gida ta sa ƙashirar riga ko ba a duko inda yake zama lahi inda gida ne ake fasfato kowa shiga yake to anan lahi ne ta zamana da ba sutura a cikin dole sa hijabi ma a wani halin ganin gida a koma shigowa wanda ba muharramanta ba na muka magana kenan abin hali biyu ne a halin miji ne kaɗai da ɗiya babu laifi don ta hutu da gajeren riga ko wani kwabranta a waje ko ta buɗe kanta in dai a gidan ɗiyanta ne ko kuma dama shi miji bai da iyaka amma in gida ne a da kowa shiga yake irin gidajen man nan to wannan kaga anan bai halitta ta huddo kanta a waje ko kwabranta ko dan saboda wani zai kalla wani bai halitta ba wannan shine kuma magana Allahu a'lam sai mai magana cewa tana sallah a zamne dama ba ta iya tashi shin za ta iya ɗora bargo a kan matalarta ta zamna ta yi sallah eh tun da zamna ne ba abin da ta ta ɗora bargo ta ko abin sallah ta sallah ko ina kan kan gado ne kan matala ne inda a zamna ne ba lahi ba ta yi in wannan shine zai gyara ta zai ba ta nutsuwa sai mai magana na mai cewa ya yi maholiki ya ga iskoki Allah ka ba eh shi ne mulki mulki ne ba iska ba kuma mutum ya maholiki namiji ko mace ɗabi'a adam yana iya moliki na saduwa to in dai akwai wannan moliki kuma aka hudda mani da aka tashi an ga ruwa zuba dole a yi wanka na janaba kafin sallah eh assalamu alaikum wa alaikum salam malam manala alhamdulillah eh kiran ka shi a a kai ma muna da ina da dan jaha kai mun ikram kenan muna maganar mace a halin gidanta ma'ana kai a halin sallah a zamane ga za ta yi balahi in ta bukata haka nan ta yi sallah a zamane a an ha tsayewa ba ta kuma shi mai magana wani wanka in dai kai mahulki kuma da kai mahulkin ka hudda wani abu na ruwa mani ya huta dole ka yi wanka na janaba kafin ka yi sallah ba a sallah sai an yi wanka na janaba inda ma haka na cikin daji misali babu ruwa kuma ka samu hulki to za ka yi ba a rolla a yi sallah da janaba sai dai a yi taimama a yi sallah haka samu ruwa kuma a yi wanka shi kenan abin da ya wuce ya wuce sai dai a yi danga wannan shine yan uwa abin da yake kan wannan tambayoyi wanda aka yi sai kuma sauran yan uwa masu tambaya suna iya kira dai na yi bayani kira kai tsaye ne a wannan lamba da aka bada in ma ta radiyan jiha mai lamba casa'in da tara kai lamba ta radiyan jiha za a kira lamba tamanin da tara tamanin da shidda, tisa'in da uku, sittin da ɗaya. Kenan sai lamba ta Airtel, tawa kenan, mai lamba tisa'in da shidda, tisa'in da tara, sifili ɗaya, sittin da biyu. Wannan su ne za a kira a kansa insha Allah. Allah mana mafaka akan daidai. kuma kurakuri Allah gafarta mana illa na ƙara jaddadawa ga duk masu kira su yi ƙoƙarin kashe rediyo a lokacin kira ko gusa ga rediyo assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam muna laya.
lafiya alhamdulillah alhamdulillah
Muna gura addu'a.
Allah biya bukatun Allah biya bukatun ta amin amin assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to muna fata dai yan uwa kenan suna biye da mu assalamu alaikum assalamu alaikum
Alaikum assalam. Ana shiga barka muna laya.
la alhamdulillah daga ina
Alhamdulillah.
na'am
Alhamdulillah. Muna da tambaya malam.
daga ina kake magana
Eh ni daga zaman su mangina nake.
to bismillah dan uwa Nan yan matan mutum.
to bismillah
Yawwa malam tambaya ta kusa ga sallah ne kaman rakatul fajr a ina ne ya kamata a yi ta kuma kafin as-salat ake ta ko bayan as-salat ya kamata a yi as- rakatul fajr.
To shi- shi ke ne kama radio. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La la. Alhamdulillah.
Tambaya ji akan sallah. Ya kan.
To, raka hudu aka baka da raka nawa?
aka bari da Aka baka ko in cika samu raka ɗaya ko ka samu raka ɗaya zaka ce ko? To, to shi na ji shi kenan ya kama radio Mm. Eh, sai mai tambaya akan raka'atul fajar wani lokacin yan wa raka'atul fajar daman sunanta raka'atul fajar kenan wannan raka'a biyu da ake yi a daman ba- daman su ba sa shar'antuwa bai- lokacin su bai shiga sai bayan ketawal alfajar kenan a kiran sallah na ƙarshe ne in ya an yi alfajir ta keto ake wannan sallah na fila raka'a biyu wanda manzon sallah muke cewa ta hi duniya da abin da ke cikin duniya tana fadala kwarai amma ba a yin ta sai alfajir ta keto nafila ce ake yi fatiha da kuliya a hul kafiru na raka'a farko fatiha da kul huwallahu a raka'a ta biyu amma fatiha kada karanta ta yi amma ba a yin ta sai bayan keto alfajir ba a yin ta cikin duhun dare kayan a dole sai alfajir ta keto kayan asuba ake yin ta shine kenan daga tafajar kuma raka'a biyu ce ake yi ta nafila kayan sallar asuba sai mai maganar sallah mai raka'a uku ya samu raka'a daya misali sallah ta la'asar ko azhar ko isha misali in azhar ce ka samu raka'a daya ta ƙarshe zaka tashi ka fatiha da sura ka zamna ka yi tahiya kuma ka tashi ka fatiha a raka'a biyu fatiha kadai a raka'a biyun ka na ƙarshe ita ce magana mafi ƙarfi in sallah ce ta isha zaka tashi an ka samu raka'a daya za ka tashi kara fatiha da sura a bayyane ka zamna ka yi tahiya kuma a bayyane kenan kuma ka raka a biyu na ƙarshe a ɓoye su kaɗai fatiha kaɗai wannan shine abin da ya ƙarfi cikin zaɓen gani na'am salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
Allah ta gafarta yi shagari ne da wani zamanin su mangina ya mata mata to bismillah
yawa game da ga wannan tambayar da na yi yanzu kun amsa mini da na ga yanzu amma akwai abin da ban gamsu ba cikin shi kamar bisa ga rakatul fajr ya dace akwai wanda za ka gani an kabarta sallah an yi zo sai ya yi ta sannan ya yi ya bi liman ko da za a bar shi sallah sai ya yi rakatul fajr wannan ya ne ya ka Mm. assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam
aran wa na'am
na lafiya lafiya lau alhamdulillah shi da ba abdurrahman mun da lafiya alhamdulillah
awun da lafiya lau alhamdulillah
abdurrahman ne muna cikin radio ne muna radio ne ah okay okay to Eh. Mm. Mai magana akan raka'atul fajar a lokacin da aka tada sallah ta farilla. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan cewa idza qimat salatu fa salat lil maktuba. Ma aka tada sallar farilla babu wata sallah ta farilla. a nan bai halitta ka yi fajar dole ka barta ka bi liman bayan sallama ka sake wuri ka kare ka fajar wannan shine ka'ida assalamu alaikum hello na'am
Kuna lafiya.
lafiya alhamdulillah To masha Allah ya aiki a rama.
alhamdulillah daga ina
A'a.
ha daga daga ina
Eh daga nan turiya ne.
silaja
Alo daga tun ne.
tumin ya ta bismillah
Sai muna da tambaya wayar yanzu misali kamar mutum ya wuce sadaka yana iya bai sirkinsa.
to na gane shikenan kama radio kana kana da radio ko eh wan sadaka ko zamce zakka kana iya ba sirkinka eh kana iya ba wanda baka ba ma'aihinka ne baka ba ko ma'aihiyarka ko matarka ko yaran ɗanka karamin da ke ci da a gidanka amma kana iya ba sirkinka eh sai muna ƙara bayani akan wanda ya zo masallaci da asuba ana sallah ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka tada sallah iqama ta farilla ya ce babu duk wata sallah sai wannan ta farilla da aka tada kinan wannan bi baraka ta alfajar da yazo masallaci an tada iqama sai bi liman ai sallah an kare sallah amma kai da ta kai tsaye sake wuri ko ya gaba ko ya baya ko dama ko hagun sai ka raka ta alfajar bayan sallama wannan iya wani ce maka ba a yi kyale shi ne bisan ana yi ba annabi sallama manzo Allah sama ya tabbatar da ana iya haka nan abin da ya hana ana sallah ka zo ka bubbuga ta ya koma gehi ko ya bubbuga sallah ta tafi cikin gaggawa ya zo bi liman wannan shine aka hana mataka an tada sallah ta farilla babu dama na wata nafila sai bin liman kuran amma an aka tada an aka sallama kana iya kana iya sake wuri ka shiga kawo sallah ta rakatul fajar bayan liman ya sallama kamar da aka yi bayani dai assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah.
lafiya alhamdulillah Ya himma ya kokari.
alhamdulillah To masha Allah da Allah malam muna gaida ku ko muna so da Allah kaman malamai masu jin sallah irin haka masallatai haka da mu ma mu a fahimce mu da Allah karshen fatiya wala dalin kin nan ya ne wai na ne ake tsaya a nan kin kuma limami iya wasu ko bai wasu to ko ana ma mu ya za su yi limami yayi kaza to na shi assalamu alaikum kaza. Shi mas'ala ta amin, annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwa ya ce, zaƙar imam wala dalin faƙodu amin. Wannan kalma ya ce zaƙar wala dalina, shi yana da yawa da gace wala dalina wani maka hanyar ida sai su ɗauki amin. Wannan akwai kuskure, akwai ruwa ta musulun, wacce take bayanin yadda ya kamata ma mu doka. Ya ce, Iza ammana al-imamu fa amin. In liman ya ce amin kenan kuma za ku yi amini bayan shi abin da jaka matsala a cikin littattafan malikiya ko masu ganin cewa wala jihar biya imam imam bai bayyana da amin wannan gaskiya ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi yana amin a ba kuma sahabbai su yi amin a bayan shi hatta nan littahi misaliku dalala shahan risala ne dake malamin mai adalci ko maliki ne ya ce gaskiyar magana cewa ba a cewa ba bai da amin yace ya saba sunna ya kawo hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallama yana amin ya daga murya kuma sahabbai su ma su yi amin har a ji gumza a masallaci ha kenan kamata yi ilimin ya fara kuma ku doka kayan ya ida na annabi ya ce duk wanda aka dace amin himma ta malaku ta dace za ku samu gafara kenan muhimmancin amin lokacin da ya ce wala dhallin ko ku fara ka'ida sai ya ce amin to in ya ce amin ka hayyace ku doka wani aka samu annabi ce duk aka samu dacewa suka hadu aminkin mala'iku da taku da ta liman kuna wannan yasa ku samu gafara ta Allah shi muhimmancin to matsala wani limamin in ka ce bai ce ba a ji shi matsala kamata in za a suna kona limamin in ce wala dalli ya ce amin ko kuma anan ka ku fara sai ya fara ka kurga shi in ya fara sai ku ida tare kaga anan kun samu muwafaka dan ilimin ya ce amin malaku suna ce amin annabi ce kidan kaga liman ya ce amin malaku sun yi amin kuma kun yi amin kun samu dace a lokaci guda da aminikin mala'iku wannan iya sa ku samu gafara ta Allah kenan wannan shine gyaran da za a yi asali ga limamin ne wanda ba sa bayyana da amin kamata su yi amin wannan shine kaida idan manzana shine manzana shine abin koyon mu shi kuma in ya ce wala dalil yana ce amin ma musu ji kuma su doga har ma yake cewa ruwa ta muslim iza amana al-imamu fa aminu iliman ya amin ku yi amin kai dan wa inda har liman bai bayyanawa ya za a yi kusan ya amin bale ku yi amin ka gwani ya karantar da kai kamata ya liman ya yi amin yanda yake a sunna shine to suka san musu bayanawa shine matsalar amma an ce ka'ida sunna ce kamata yi liman in ce wala dallin amin to ka hanyar shi ya ku duka wannan shine abin da ya dace da sunan Allah muna wafaka akan daidai kuma kurakuri Allah gafarta mu amma da mun magana insha Allah kurade kuna iya kira a cikin lokacin da muke da shi wanda yake da tambaya dai ta gyaran addini Allah taimake mu assalamu alaikum Aure muna laya.
lafiya lau daga ina
Yawwa wanda wanda ya tambaya mawaki nan na ji wasu nan fa na gode.
to ya kyau ya kyau Eh, Amma ko wani wanda yake tambaya wani dan uwa na tayi yana yin sallan addu'a kuma yayi azafar yayi la'asar yayi mangariba amma kuma yana kuskuren birin isa'i kuma shi ma bai san adadin birin isa'i ba kuma ta yaya zai yi ya rama.
kenan shi kiwo yake dan wanka ne mai kiwo makiyayi Eh, to ka gaya mishi ya ji tsoron Allah ya gyara alaƙa shi da Allah subhanahu wata'ala wannan Eh.
shanu da awakai tamakai zai mutu ya bar su ya koma ga Allah kenan ya yi ƙoƙarin gyara wannan laihi ne babba za a ce eh, ya yana bar sau- ya yana bar sauraro kuma yawa rediyo.
laihi ne babba farin sallah guda ko azhar Eh.
ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ɗayan ka bari da gangan Allah sunan ka zai canzawa kana ga musulmi ne sai ka shiga cikin layin kafirai fa ne da gangan ne Eh.
kenan hadari ne ya tsoron Allah sallah ko ce ta a lokacin ta ya asuba a lokacin ta shine abin da ya kashi duniya ba kiwo ba kiwo abu ne na na rayuwa eh abin da ya kashi duniya bautar Allah ce Allah ya baka dabbobi na shanu wannan kai kiwo ka ci abinci ka kare mutuncinka amma an yi ka dan ka bauta ma Allah
Eh, gaskiya.
eh a mai bayani kware ya gane Mm.
To sai a kai mishi ramuwan da zai yi ko a rediyo a yanzu yana sauraro.
a yanzu ce tuba ga ko yanzu ya tuba ga Allah ne tuba ga Allah abin da ya wuce kai ƙara bari shine kuran eh To shi kenan kenan ba ramuwan da yake.
kuran tuba zai eh, kuran tuba ga Allah shikenan tuba ga Allah kuran eh To shi kenan.
assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am
Allah ya gawata.
na'am
Kaman shafaiti da wuturi ana ramakon shi ko kuma an yi yawo shi kenan.
to kama radio ka ji insha Allah Ana ji.
eh shafa'i da wutiri ga wanda ya manci ko barci ya ɗauke shi ya saba yi kahin ya eh, ya yi barci ɗauke shi inda ya halaka ƙarshen lokacin shafa da wuturi keto alfijir ne to amma ga wanda barci ne ya ɗauke ko mantuwa sai ka tashi to ko da an kiran sallar asuba kana da dama ka yi nafila ka ta wuturi amma ka yi raka uku ne ka yi biyun ka kawo shafin ka kawo turin tukun gaba ka yi sallah ta raka fajar kuma ga sallah asuba amma idan har an kai ka shiga sallah ta asuba an fara ko za ka makara sallah to dole a nan ka bar shafa da wuturi ka yi sallar ka ta asuba kuma idan ka yi nafiloli bayan lokacin wala'in yayi amma dai wuturi ƙarshen lokacin shi keto alfajar amma ga wanda man cewa yi ko barci ya ɗauke shi ko alfajir ta keto ko an kiran sallah ka hanyar sallah in akwai lokaci ya da dama ya zo ya yi su kuma daga baya ya yi raka alfajar kuma ya sallar asuba wannan shine tambaya da yi ta raka alfajar kenan muna fatar kenan na shafa'i da wuturi duk ce mun wannan shafa'i da wuturi kamar raka biyu ce da ake yi kuma a kawo guda daga baya illa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ana da dama a yi raka'a biyu fatiha da suratul a'la sabbih kenan raka'a ta biyu fatiha da qul a kafiruna raka'a ta biyu a tahiyya a sallama kuma a tashi a kawo fatiha da qul huwallahu da qul a'udhu wannan shine an yi shafa'i ko an yi wuturi to illa wannan ya halitta kuma kana iya yin raka'a ukun gaba ɗaya zungur ka ya zama guda ka yi tahiyya abinda aka hana ka yi ta- ka yi zamana ka yi raka'a biyu ka yi tahiyya irin ta magariba baka sallama baka tashi ka kawo wuturi shine aka hana in ga kwatanta kenan wuturi kamar magariba kenan shi aka magariba kai ake ma haka nan shafa da wuturi ko kai sallama a raka'a biyu ka tashi kawo daya ko kai raka'a uku da zama guda wannan shine abin da ya tabbata a sunna Allah mana wanda kan daidai muna da ji hankali yan uwa ni kokarin bautar Allah akan ka'ida akan sani Allah ya kawo mana hanyoyi na sanin addini assalamu alaikum Wa alaikum salam ana ga sama da farka da barkanka
wani lafiya.
alhamdulillah Na na Ibrahim da kai kasa bazai.
ƙasa ina?
Bazai.
to bismillah mana ibrahim Eh akwai tambayar da na ji wani yayi a baya ta eh rakatar fajr.
eh Akwai mutane waɗanda za su zuwa lokacin sallah an yi rakatar fajr amma za su yi raka'a sama da guda hudu. Shin ita rakatar fajr lokacin ah, wani nahila ya wuce ne ke tsayawa a kira a salatu ai babu magana lafiya ce a rakatar fajar to kama radio ka insha Allah eh to kama radio ka eh haka ne bayan ketowa alfijir babu wata nafila sai raka'atul fajr ya sallar asuba babu nafiloli bayan ketowa alfijir sai dai ga wanda ya makara kamar da na yi bayani akan shafa'i da wutiri makara ce yayi ko barci ba dangan ba amma alfajir tana ketowa to duk wata nafila yanzu sai wannan sallah ta raka'atul fajr bayan ta ayi sallah ta asuba wannan shine wani Sa'id ibn Musayyib cikin malamai na tabi'ai ko shugaban malaman tabi'ai ya ga wani iya nafiloli sama da raka'a biyu bayan keto alfajr sai mishi magana akan wannan abin da yake bai dace ba sai ke ce mishi ayu azibun Allah ayu azibun Allah bi sala to kaman wai cewa Allah zai mun azaba da na sallar mai lahin shi mai shi abin sai yake wancan mutumin nasiya iya nafiloli bayan keto alfajr sai mutumin ta to mai lahin sallar ce lahin ko Allah zai mun azaba da na sallah kaga nan yace a Allah bai azaba da sallah walakin yu'azibuka bi khilafi sunna Allah zai maka azaba duk sallah ce kai sai ka saba sunna sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan laihi ne ba a yin nafiloli bayan keto alfajr sai sallah ta raka'atul fajr wannan shine kaida da ya kamata a sani amma mun ce magana mutum in makara ce wannan lokacin da ya tashi babu laihi ya tashi ya kawo sallar shi ta raka'atul fajr bayan eh aka ce in a ce makara ce amma in ka zo masallaci ba a yi ba sallah to raka'a biyar gare ka ta raka'atul fajr kuma zai ce maka aya ko taitul taitul masjid wannan dama in ka zo masallaci ne baka zama he ka sallah ko da raka'a biyu ne amma wanda ya zo masallaci iya da sallah sai tarka alfajar ko sallah asuba ko sallah gare ka ma baka bai ta he a ce he ga ta tsamu sun sallah asuba a ta ta tsamu sujud dama ba a sallah ba a zama he an zama ne ana ko sallah da kake an ga so ko kake kenan an ga so misali daga masallaci ka zo gida ka zo masallaci da gida lokacin sallah asuba an kiran sallah ko ran ka sallah tarka alfajar ta dauke maka ta tsamu sujud ba ka ta tsamu sujud ba wannan shi ne mutane su gane da wani zai zai hiyar ka a waccan kuma hiyar wannan iya shi ne wancan ya raka ya raka takwas kin wannan raka hudu gai to gaskiya magana in kana da nafila ko sallah da kake yanzu sana zo masallaci na maka sallah azhar ba ta na zo na sallah ta ta musu ta kon sallah azhar a akwai na sallah azhar ke da ke ta ta ko ta musu ko ta ana yin ta ne an zo masallaci ba a zama an ka zo zaman karatu wani abubuwa kaka zama ne kai amma duk sallah da kake da ta ko nafila ko farilla kana da sallah ta kanka za da kora ta ba ina masa nafila kayan azhar raka hudu ko raka biyu kuran ka zo kai wannan sallar shikenan ba ba ka tattama sujud ba dan da kai nafila ka zamana ta kace wannan shine na wanda ya zo masallaci bayan keto alfajr ba a nafiloli bayan rakat alfajr kun da an yi ta abin da ya saura da ka raka bi ta alfajr kun za ka yi jiran sallar ta farilla da lima mun yi bayani rakat alfajr annabi ya magana cewa sallah ce mai fadalar gaske ta me ta ta rakat alfajr khayr min dunya ma fiha annabi ya ce rakat alfajr ta duniya da abin da ke cikin duniya kwarai sallah ce mai fadala mai lada to amma ana yin ta akan lokacin da ya dace a yi ta ba kowane lokaci ba sai in alfajir ta keto take shiga kayan sallar asuba wannan shi ne kamata mu sani Allah wani mafuka akan daidai kuma kurakurai Allah gafarta mana yan wannan shi ne bayanin da dai muke muke fatar ibada ce ta yau da kullum balle in maganar sallah in maganar tauhidi dan shine ma jigo gaba daya wanda shi yasa ma muke sa a ƙarshen karatunmu kafin a so labaru muke barin darasi na tauhidi dan a cikin huduba muke bayan kan tauhidi insha Allah za ku ƙarin shorare dan mutum lazim ya san Allah ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum Assalamu alaikum malam.
wa alaikum salam wa rahmatullah Sani da kokari.
yawa daga ina
Daga nan da magaram.
to bismillah
Shafi ne. Ina yin shafi amma sai na tashi kuma da da asuba nake yin. Ana yin haka nan shi ne nake so in ci amma da in dai alfajir ta keto ba a kai wuturi na ce maka ƙarshen asaba ba a bari inda amma dai kamar lokacin sauro ne alfajir ta keto kana iya kai shi in dai ka san alfajir ta keto ba kana iya kai shi
wani bi zai fi kira su da wakilin na tashi nake yin.
shi da na gaya maka an alfajir ta keto to bai halitta ka kai shi lokacin keto alfajir amma an karanta cikin dare lokacin sauro misali ka yi shi a lokacin ba lahi ba ne assalamu alaikum Assalamu alaikum muna barin addu'a.
to Allah amsa mana Allah amsa mana Allah amsa mana kenan eh, mutum in ya san zai zai iya sallah ta misali ban ce maka ba yan shafi ma wuturi ma kana iya kada kada ma kana iya yi in har za ka yi lokacin suhur ne kayan keto alfajir ya halatta kai amma in alfajir ta keto to ba magana kai shi da gangan keto alfajir wannan shine alfajir in ta keto kullum sallar da ake sayar da alfajir ya sallar asuba sai ga wanda ya makara ne akan wuturi na iya yi na wata a gani ma da gangan kaka kai wuturinka lokacin keto alfajir amma in ka san kana tashi cikin dare ƙarshen dare kayan keto alfajir ka yi shi ma lokacin ya yi ma in ka iya dan an san ƙarshen sallar ƙarshen dare ta yi lada amma in ka tsoron ka makara ko kana makara ba za ka yi hatara wanda ka kama kat ka yi wuturinka da wuri ka kwanta ya yi maka lahiya ko ka yi shi dai kayan keto kayan asaba ta yi ya yi zama kat amma in kana da garanti ka saba tashi cikin dare lokacin sahur ka kashe lokacin nan ya yi lada wannan shine abin da ya tabbata su yan uwa ina ga nan ya kamata na ce muku lamba da nake bada ta ta artal lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan katurban saz katurban dizinaf zero an suwasandi wannan ta wuce ko da mun kaga radio kana iya kira abinda ba gane ko ba samu shiga ba wannan ɗaya kuma ta radiyon shi a cikin kuma na fatar السلام عليكم نعم السلام عليكم بسم الله ina ga ai hakuri da in wani lokaci ya zo lokacin mun dake muna so a sa hudu ba kuma kafin lokacin labaru na ƙarshe Allah kai mun tambaya dai suna iya yin kira a lambar da na bada kai tsaye kafin ko da mun birnin ki insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم وعليكم السلام Allah biya bukatun. Na'am. Assalamu alaikum.